الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله قال يسير الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى يتي زعم الذين كفروا wannan da suke kafirai sun riya an lami ba su cewa su dinnan ba za a tashe su ba an ɗin muhafafatun ba fafa ce daga anna wasu muhammad hazuhu sunan an shafe ai annahu ai hakika su a iyaka ɗaukar su don ba su bayan da za a ce an tashe su daga kaburbura bayan da za a tashe su daga kaburbura a ƙur ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bale ƙwarai sai an tashe ku ku sani ƙwarai ƙwarai sai an tashe ku ai to a suna za a tashe ku ya na bala domin bala ya jamu bi na fiyu ana ijabin na fayi da ita fa yasiru isbatan sai zama isbatin fahiya mutaramminatu lil jawabi ta kunshi ba da amsa wa inna ma a'adahu ya sake mai da shi ne tawassula dan neman saduwa dan ya zama an samu saduwa a wa- wa- wato tawili tawkidihi bil qasami ya karfafa shi da rantsuwa wahi ma ba da huwa ne dan kuwa samu a ta da yake bayan sa a kansa da yace kul bale wa rabbi latuba sunna wa rabbi ubangiji ya yi rantsuwa da zatinsa ya yi rantsuwa da kansa da tuba suna wallahi sai an tashi wallahi sai an tashe ku su mana tunan ba'una bi ma'aninku kuma bayan an tashe ku za a ba ku labari da duk irin abin da ku aikata a duniya duk wani aiki da ku a duniya za a ba ku labari za a ba ku takarda ma wanda yake ta kunshi duk abin da kuka aikata Ah, wato wa- wa- wa- sai shi ne zai- zai- kafin za su ba da halar fita da ya ba da wata tsagiyar ko laka mai sanar a siya me yasa wannan takarda take ba ba ta bin wani abu da abin da yake karami da abin da yake babba sai ta faɗa ko me sai ta rubuta ba abin da ɗan adam ne wanda yake ba ba- ba a rubuta ba a ciki Ah, su su wala turar wa sallallahu alaihi wa sallam labari bi ma'anatum da abin da ku aikata wa zalika yin hakan tashin naku gaba daya da kuma ba da laba- ba ku labari da duk abin da kuka aikata da yi muku hisabi Allah la ya sai abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ba aminu billah ubangiji ya ce abin da ake nema da gare ku ku ba da gaskiya da Allah ya da wannan magana ce da ku fara maka da kafaran ba a wafa wa da fi jawab sharri muqaddar kai da kan abu kazalika inda lamarin ya zama haka fa aminu billah ba makawa sai an tashe ku kuma sai an baku labari da abin da ku aikata to ai abin da za ku samu mafita mafitar ku shine ku yi imani da Allah ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi ku ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam والنور وبالغ السيادة هسكي القرآن شيني القرآن لأنه ليس أفكار القرآن من هسكي لأنه دومين شي ظاهر في نفسه مسير لغيره shi a kansa a fili yake kuma yana bayyana waninsa yana bayyana duk waninsa wani da haske a zai arzanna wanda muka saukar da shi wanda allah ne ya saukar wallahu ba ka amma shi ƙur'ani haske ne babba yana kansa ya bayyana kansa shi a kansa a bayyana ta kuma yana bayyana waninsa shi yasa matuƙa an yi riko da ƙur'ani to ba za a fada cikin rikici ba in ka ga al'umma ko ga ɗan adam ya fada cikin rikici to rashin riko da ƙur'ani amma matuƙar an riko da ƙur'ani to komai sai an samu mafita ita ta ula da alfur ƙur'ani ya sa da daga sunan ƙur'ani ma al-ƙur'ani wa an zala al-ƙur'ani da za a ka ta hadi sai da hadi da da tore to an zala inji min kan hudan linnasi wa an zala al-ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani فأعلم إلى رسول الله الذي أنزلنا والله لا تعلم نفسي خبير خبير وبنجني masani ne da duk abin da kuke aikatawa ba wanda abin kuke aikatawa da yake yaƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala da duk irin yadda ka ɓoye wata kuka kai wajen ɓoye abu to Allah yana sane da shi
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم قلتنا اسكتنا يوم يجمعكم قال الرب سبحانه وتعالى زي تاركوا ليوم الجمع قرار ربها سميت ذلك أن أمترانا القيامة يوم الجمع لأن الله أمور وجدي تبارك وتعالى يجمع في بين الأولين والآخرين yana tarawa a wannan rana tsakanin na farko da na ƙarshe tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta duk sai an tara su min al-insu wal jinni wa jami'i al-sama'i wal ard daga mutane da aljanu da baki ɗaya ma'abuta sama da ma'abuta ƙasa duk sai an tara su shi yasa zama yawmul jam rana ce ta tara zalika wannan rana yawmul tagami ita ce rana wadda take ake nuna tawaya da wasu a ciki ya gano muminin alkafir mummune suna yi wa kafirai tawayewa suna tawaye musu abin da yake nasu ma'ana sai ya zamo mummune sun samu abin da da na kafirai ne sai ya zamo kafirai kamar an musu kamunga abin da ake cewa kamunga abin da yake kamar naka amma kana jin ka gani kana ji kana gani ya koma da wani mummune duk mummune Allah ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta haka nan duk kafiri Allah ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta ma'ana duk wani mutum ko Allah ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta amma me ke faruwa yan kafirai wanda ba su ba aljanna wala yadullu aljannata ta yana da man fi sarriya sai da mu gidajen su na aljanna duk an bayar da mu ne duk gidan wani kafiri da ke aljanna sai a ɗauka a ba wanda yake mummuni kamar yadda gidan ga mumini da yake wuta sai a ba kafiri sai a ba kafiri ya gaje shi tun da ya gaji wuta wal iyazu billahi bi azmi nazmi wato ya gaban muminu da kafirina ko ya gaban ya gaban muminu da kafiri wanda suke mune su ne wa kafirai kamunga bi azmi nazmi ta ta fuskar karɗe gidajen su wa alihim da iyalansu da aljanna law amanu da a ce sun bayar gaskiya a sharar zalika Mufassir ya yi nuni da wannan ila anna tafa'ul laysa ala babi idza cewa tafa'ul ba a bisa babin sa bane fa inna kufara su kafirai idza azu manazil al mu'minin idan sun shiga wato idan suka riki gidajen mu'mina a wuta da a ce za su mutu kafirai lil mu'min ana ba da mu'mini ko mai suka ba gidan da za a baka a wuta aka ce a'a ba ma za ka shiga wutar ba balle har a baka ba za a ba wani to yanzu wannan an rage ka ai ba a rage ka ba ai kare ka aka kai da aka kare ka daga shiga wuta bari farin ciki ne gare su shi asalin tafa'ul yana zuwa ne don ya nuna tarayya tsakanin biyu ko fiye da biyu kamar ta katala da amur zai da amur ya sun yaki juna zai fi na yaƙa amur amur ma yana yaƙa juna shi yasa nan da aka ce ta gabu ne da sai a ɗauka cewa a mummune sun ƙwari kafirai wato su ɓaci abin da yake nasu ko su karɓi abin da yake nasu su ma kafirai sun yi haka aka ja su kafirai dai aka yi wa amma su kafirai ba su yi haka ba don ko ba su rage wa mumuni komai ba ba su rage wa mumuni komai ba to abin da mai tafsirin da zamu ya faɗa wa an ƙoshi ne daga hadisin da yake cewa ba wani bawa da yake shiga aljanna sai ya gama zaurinsa a wuta da a ce ya munana da ya ƙara godiya ga Allah Allah ne masa taubiki ya zama bai muna na ba ba wani bawa da yake shiga wuta sai ya kai mazaunin sa aljanna da a ce ya kyautata ya zada hasrata dai ya ƙara nadama dai ya ƙara damuwa sai ya ƙara damuwa an nuna masa gidansa na aljanna da a ce ka kyautata ka ga gidan nan naka ne ka ga matan nan din naka ne ni'imar nan duk taka ce sai ya zama bala'insa ya ƙaru bala'insa ya ƙaru ya aka ya aka yi abin da zai sa ya gaji wannan ba a wannan mumin billah dukkan wanda yake ya ba da gaskiya da Allah wato kan bayanin lokaci ta gamu wannan kamar bayani ne ga fuskar kamanga wa tafsirun lahu tafsiri ne gare shi da ana fi zalika zikira manazil su'ada wal ashqiya domin a cikin wannan akwai ambatan masaukan masu arziki da kuma masaukan tababbu shi ne aka ce wa mumin billahi wajen ambatan suke ma'azba ta arzikin dukkan wanda ya bada gaskiya da Allah waya amal salihan ya zama ya yi aiki na gari ya yi aiki na kirki nudihiru za mu shigar da shi to yi ka fira musayi ake ubangiji zai kankare masa zunuban sa wai da hinhu zai shigar da shi wa fi ƙarfi da nuna kirki ne wata ƙira'a nuka fir an musayi ake wani da hinhu za mu kankare masa zunuban sa wani hinhu za mu shigar da shi jannatin aljanna ilimin ta talaka da kuma muke gudana a ƙarƙashin ya gidajenjinta haliji na fiya wanda suke in sun shiga a maimakon ƙaddara dawamar su ne a ciki in sun shiga ba magana fita zalikal fawzul azim samun haka a ce ɗan adam ya tsira daga wuta ya shiga aljanna a matsayin cewa ba shi ba fita daga aljanna nan har abada wannan shine babban rabauta wannan shine babban rabauta ذلك الآية المذكور منك في السيئات وإذا هذه السيئة جنات أبناء كان بتا كريز البنسة كما شكت الشيء الجنة تشيني ببربوا من جرمة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
يا أخي مشكور مكوم مروان اسكتا أبو. أكتشي ونن اسكتا فرسي سكبتشي الله نيمم الله بس أسون ولي مسبة suka karyata da ayoyin Allah shine alqur'ani qur'ani ulaika masu wannan sifar ashabun nar sune yan wuta khalidin fiya wanda ko sun shiga ba magana fita wa bisal masir ita wuta ta munana a matsayin ta na makoma ta munana ce mutum makoma sa wuta kuma in ya shiga ba shi ba fita ya yi muni duk muni bai kai muni wannan ba da abin da zai muni bai kai muni wannan ba ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة ba wata musiba da take taɓa ɗan adam illa bi iznillah sai ko da ƙaddarawar Allah duk abin da yake ya sami ɗan adam to Allah ne ya ƙaddara sai ya same shi sai ya same shi din ma ɗin maf'uli ce wato ma asaba mafulu ma asaba din wato an shafe shi ne a hada ma asaba a hada ba abin da ya samu wani min musibatin min musibatin din ko fa'ili ne aka kara masa min aka kara min a fa'ili kamar can ma ja'ana min bashirin wala naziyya min bashirin bashirin din fa'ili ne aka kara min to anan ma musibatin din shine fa'ilin aka kara masa min shi yasa majruri ne zahiran amma a mahallin rafa yake saboda makoli ne saboda fa'ili ne saboda fa'ili ne duk abin da ya samu wani ko menene na daga musiba to da nufin Allah ne da kadara da Allah wa man billahi wato wanda duban haka yake sawa bayan Allah na hakika ya zama duk wani abu da ya same su baya ta musu da hankali in sun dubi cewa Allah ne ya kawo su watan asali sarari ya ce aka masa tajalli ubangiji yake cewa da shi na halitta halitta da na halitta halitta kowa kowa a cikinsu sai ya ce na wani a kudin na wani zai ya ce sai ne buɗa duniya duniya a halittar nan da an aka kasa goma sai zama duk kashi tara sai wajen duniya kashi ɗaya ne kawai suka tsaya waje na ya sai na tambaye su ku ya bakwai can ba suka ce ai muna ka ne ya ubangiji ubangiji sai sai ya halicci wuta da ya halicci wuta kashi ɗaya ne da suka rage sai suka kasu goma kashi tara da suka yi wajen wuta ma'ana ya zama su abin da ya sa suke abin da suke tsoron wuta ka a kai su wuta shi yasa ba wai suna yi duban Allah ba ba dan Allah ya halicci wutar ba da ba za su yi abin da za su yi ba sai ɗaya ne suka rage ubangiji ya tambaye su gofa da ce ai muna ka ne ya ubangiji ubangiji sai halicci aljanna da suka ga aljanna a ciki an aka kasa goma kashi tara duk sai suka yi wajen aljanna kashi ɗaya ne suka saura sai ubangiji yake tambaye su ya ce ha kofa suka ce muna ka ne shi ko kun ce ba ta duniya kuke ba ba ta tsoron wuta kuke ba ba ta kauna aljanna kuke ba to menene yake ga suka ce ya Allah mu naka ne kawai kai muke so mu ga mun bi ba ta duniya muke ba ba ta tsoron wuta ba ba ta san aljanna ba mu masoyan ka ne wani zai ce to tunda kun ce ko masoya ne ba makawa za ku ga irin musibin da zan ringa dora mu ka ce Allah in dai kai ne za ka yi ba komai in dai kai ne za ka yi ba za a kunta an talmubli fa'al in dai kai ne za ka jarrabe mu ka jarrabe mu shi yasa shi wanda yake na Allah hakika sai ya zama da saukar ni'ima da saukar kishiyarta duk ɗaya ne saboda me yake duba wa ya kawo wanda ya saukar masa shi yasa ake faɗa cewa idan mutum ya zama a halin da aka yi masa yadda yake so ne yake farin ciki amma sun da aka yi masa ba inda yake so ba sai ya fada bakin ciki to bai gama sanin Allah ba bai gama sanin Allah ba man fil jamali ya fara hanwa fil jalali ya hazan falasa arifan bizil da inda hawa baki alal makatabi fa zaka abun fa'ilul maratibi shi yasa bawa a koyaushe ringa duban da abin da ya same shi Allah ne ya kaddara shi yasa ya kwantar da zuciyarsa ya miƙa kai ga Allah tabaraka wa ta'ala da mun samu dan adam ko menene da da nufin Allah ne wa man yu'min billahi wanda yake ya bada gaskiya da Allah ai imanin khalisan imani wanda yake kubutacce wa huwa tasdiqu ko imanin hasan imani ke bantacce wa tasdiqu bi anna kullu shay'in bi qadarin wa qadar shine yadda da cewa komai da hukuncin Allah ne da kaddararsa to wanda ya imanin nan wato fi kaulihi da yace inna musibata bi qada'ihi duk abin da yake samun dan adam da hukuncinsa ne wato an fi ƙaunin ƙa'ili a cikin faɗin shi mai faɗin inna musibata bi qara'ihi wa qara'i la haqiqa musiba tana zuwa ne da hukuntawar Allah wal ma'ana abinda ake nufi kalbuhu wanda zuciyarsa ta zamo ta samu nutsuwa ta gaskata da wannan magana ba wai zara kawai in musiba ta same shi ce ina lillahi wa inna ilaihi ba shi sani da harshen fala yuqda bihi farilata sabri ala almusibati wanda da baki ne yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ta same shi to wannan ba za a bashi faralar da take cikin haƙuri ba bisa musiba amma wanda yake ya imani da haka har zuci zai faɗa da baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi kuma zuciyarsa ta ƙudurce haka to ya haɗi kalma Allah ya shirya zuciyarsa ya ɗora zuciyarsa lissabri alaiha da juriya ga kan musiba da juriya ga kan musiba rashin duban Allah shi ke sa musiba ta tewa bawa na dadi abin da ke kawo ba abin da ke kawo musiba ta tewa bawa na dadi shine rashin duban Allah har ya zama saboda haka asarar da zai yi ta fi asararsa ta farko sai ya zama asarar da zai yi ta wannan har ta fi asararsa ta farko musiba ta fi ta farko inda salam rashin haƙuri zai sa mutum musiba ta same shi ya dami ya damu har abin ya kama jikinsa ya waye gari a ce jini ya hau ko abin da ya kama da haka sai zama mutu wannan abin da ya asara ta nan ya fi ma asara dukiya ya fi asara ko dukiya ce ko wani abu ya fi wannan amma wanda yake yake duban allah koyaushe to sai zama yana cikin nutsuwa da abin da ya same shi ya san Allah ne da min ya kawo kuma Allah mai iko ne akan ya ninka ta masa yana duban wannan yana duban kuma ko kaka ai shi dai bawon Allah ne abin da yake hannunsa da mulkin Allah ne to menene zai sa ya damu damuwar dan adam ta zam ba akan ya rasa wani abu ba dan kana da wani abu a hannu an zo babu shi to kai zo wannan shine damuwarka damuwarka ta zamo akan rasa matsayi wajen Allah ce je kai kai sallah amma yau ba kai sallah nan ba ka kasa matsayi wajen Allah tunda wanda ba a sallah ai bai da matsayi wajen Allah ko je kai aiki ne ba da ba kai ba ko je ba saba Allah ba amma ka saba Allah to na maka ta zama akan irin wannan eh domin wannan ne yake nuna ka rasa matsayi wajen Allah to rasa matsayi wajen Allah shi ita wannan shine hakikar musibar babba ga dan adam amma ba rasa wani abu ba ba rasa wani abu ba wallahu kullu alim ubangiji masani ne da komai ba wani abu wanda yake Allah bai sani ba duk irin halin da bawa yake ciki to Allah subhanahu wata'ala yana sanar da wannan وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله كبا الله وأطيعوا الرسول كما صلى الله عليه وسلم ai fi jami'il awqashi a baki ɗayan lokuta wala tashgarkumul masa'ibu an da'ati kada musibu da suka sauka muku a ce sun dauke muku hankali daga ku tsaya ku ba Allah ko da musibu kar su dauke muku hankali daga tsayawa ku ba Allah tabaraka wa ta'ala bayan da wannan idan kuka juya da baya kuka kiyarda da wannan maganar da aka faɗa falarar wato sharɗu wannan sharaɗi ne ku zuba jawabu da aka shafe jawabin takariru falarar rarra ba a sa'ala rasulina yadda za ka dara shi ne juyawa ku da baya ba za ta cuci manzanmu da kome ba laifi a kan manzanmu tun da dai ya isa muku ku ne kuka juya da baya wa ƙaunar da yake fa na ma'a rasulina bala'un min talilu lizalikin mahazin dalili ne ko illantawa ne ga abin da aka shafa shi manzo dama abin da aka ce yayi ya isa isarwa wanda take a fili to ko ya isar da shi kenan ku ya rage kun bi kun tsira kun ba ku ba kun halaka yan shi yasa dan ba ku bi din ba ko ku dauka manzo yayi asarar wani abu manzo bai asara komai ba da kimbin naku yanda kamar da Allah shi ma subhanahu wataala bai asara komai ba da kimbin naku da a ce halitta gaba daya za su zama duk bisa zuciyar mafi ɓannan mutum ya zama suka saba wa Allah kowa a cikin saba wa Allah yake iyaka iyawa ko wannan ba zai rage komai ba a sarauta Allah su ne suka jawo kansu kawai amma bai rage ko bai rage wa Allah komai ba kamar yadda idan da duk za a da wa Allah to wannan mun da aka yi wa Allah bai ƙara wa Allah komai ba bai kara wa Allah komai ba shi yasa abin da bawaye ko da ake cewa bawaye amma kansa duk abin da ya kansa in ka an yi mai kyau yadda aka ce a yi to an yi wa kai in an yi ba mai kyau ba kai aka jawo an kai aka jawo ba wani aka yi ba Allahu la ilaha الله لا illa hu إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba Allahu din mubtada ne labarin shine la ilaha illa huwa qawlin la ilaha illa huwa wa ala la tawakkal mu'min wanda suke mu'mini lalle ka a koyaushe su ringa dogara ga Allah mu'mini ya zama yana dogara ga Allah a tahariru wannan kwadaitarwa ne wa hasulun nabi al tawakkal ala Allah da kwadaitarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su cewa ya dogara ga Allah wa iltija'i ilayhi ya fake zuwa gare shi wa fi ta'limin lil ummati zalika wannan ya kunshi koya umma haka din cewa ita ma al'umma a koyaushe ta ringa dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ya
أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ya yi wata zina amin ya wanda yake sun ba da gaskiya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ana samun makiya gare ku a cikin matan ku kamar yadda ake samun makiya gare ku a cikin ƴaƴan ku a fazaru shi yasa ku kiyaye su ku kiyaye su mace wadda za ta dora ka akan ka saba wa Allah ko ka yanke zumunci da abin da ya kamata haka ai wannan ba a bar a saurara wa bace ba a bar a saurara wa bace hakanan dan da yake zai raba ka da Allah to me amfaninsa ba abun a saurara wa bane shi yasa fadar ku kiyaye su an tudi uhu ku ce za ku yi su ku kiyaye ku bi su ta halufi an alkhairi a wajen zama daga alheri su za su zo ku zauna ba ku aikata aikin alheri ba kal jihadi kamar yaki za a ci afta yaki mace ta ce hawa mai gida ina za ka kai zaman ka ko ɗaya ce haba ba ina za ka tufa ku saurare su a irin wannan ku je yaƙi wal hijratu ko hijira kai na sabon nuzul al'aji domin dalilin saukar ayar al'adafu fi zalika bi ga mata ko ƴaƴa a cikin irin wannan a cikin irin wannan ka wato a cikin matan min din tabi'iriya ce haka nan ma kuma a maza akan samu namijin da yake maki ne babba ga matarsa domin me domin hana ta ibada yake ko baya kora ta akan ibada kamar yadda ake samun mace wadda take miki ce babba ga mijinta ai ba ran muradu azwaj ba shi wani zukura da aka ce azwaju ba wai mata kaɗai ba ya hada hammaza haka ma annar rajula takunu zawjatu aduwa lahu kamar yadda ta a ce namiji matarsa ta zama babban makiya gare shi kazalikal mar'a haka ma ita ma mace ya kunu zo duha a duwalla mijinta ta yi zama babban makiyi gare ta wanda irin wannan ma sau da yawa ya ma fi afuwa ta wasu gurare domin mace da duk wanda suke gida haƙƙin kula su da bautar Allah na kan shi mai gida mai gida ne yake wajibi ya tsaya ya tabbatar mace ko matansa sun tsaya ibada sun tsaya yin sallah a lokaci yayin haka nan ƴaƴansa to amma idan zama shi ba ruwansa abinda yake damunsa in ya tashi da safe ina za a samu musu abin da za su ci ina za a samu musu abin da za a yi musu tufafi ga sallah ta tawo ina za a samu musu kaza bai damu ba sun yi sallah a lokaci in ba su ba sun san ma ya ake sallar bai damu ba shi da abin da yake ganin ya dame shi kawai samu musu abinci to ai kaga zama babban maki gare su inda shine mai haƙƙi na farko ne ya dora su akan bin Allah shine yake da haƙƙi na farko ya dora ƴaƴan akan bin Allah tabaraka wa ta'ala wanda malamai suke faɗa cewa duk irin ni'imomin da Allah yake wa bawa ba ni'imar da ta kai a ce an ba shi ɗa mai biyayya wanda yake mai biyayya ga lamarin Allah mai biyayya ga lamarin mahaifa ni'amul ilahi alal ibadi kasira dalluhunna najabatul auladi kuma ake faɗa cewa duk yadda za ka ga ka kare ɗanka kada ya shiga wani hali kada ya shiga wani abu kai in ka yi wannan ba laifi ba ne ko da za a waye gari duk abin da ka mallaka ka ciyar akan ɗanka ya zamo na kirki ko ba za a ce ka yi ɓanna ba in tastaɗi an kirfata ka bi kulli ma malakat yada in tastaɗi an kirfata ka bi kulli ma malakat yada in kana da iko da abin da ka mallaka ma dan ka kashi akan ka tabbatar ɗanka ya zama na kirki to ba za a ce ka yi laifi ba ka yi daidai ka yi daidai shi yasa akan samu ƙiyayya daga inda ya kamata a samu soyayya ta inda ba a sani ba yanzu wanda ya zamo shi kokarin sabara ya tara jari ya ba da ko ya masa gida na gani na faɗa ko abin da ya kama da wannan amma bai damu da ya tsaya waɗanda take ga lamarin Allah ta ga zama babban maki duk wannan abin da ya masa dan ya masa ta dan ya shi babban mota dan yayi kaza dan yayi duk wannan in dai bai dora shi akan lamarin Allah ba ai ya zama babban maki ga dan nasu to haka ma kuma su ƴaƴan da suke kama haka haka nan mace haka nan miji يعني ليتي فإن سبب نزول الآية إلا لقوله كالجهاد قوله جل أي فسبب نزول الآية سبب سكر وانا آية أن رجالا wasu mutane sun musulunta daga mutanen maka suka yi nufin su yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai matan su da yaran suka hana su suka ce mun yi juriya akan musuluncin ku amma ba za mu iya juriya bisa rabuwa da ku ba shi ke na mazajen ku suka bi matan da 'ya'yan suka bai hijira wasu malaman suka ce ita wannan ayar ta sauka ne a cikin afirmin malik al'ashu'in yana da iyali yana da duki yana da 'ya'ya hanyar zuwa ya nufin ya tafi yaƙi sai suka zo suka fashe kuka a gabansa suka zo suka fashe da kuka a gabansa suka sa zuciyarsa ta yi taushi suka ce da shi wa za ka ban ma wa za wa za ka ban mu ba mu da wani mai kula in ba kai ba shi ke ya tausaya musu ya zauna bai je yakin ba wannan shine abin nufi da faɗin mai tafsirin mu da yace kan jihad wal hijra zuwa yaki kamar hijira amma dai koyaushe a irin nan ana duban gamawan lafazin ne cewa lafazin ya gama akwai ba iyaka sababin kawai ba ba wai da ke banta sababin ba baki ɗayan nau'o'in biyayya ya shiga cikin wannan kada miji ya bi matarsa akan barin wani abu daga nau'o'in bin Allah kamar yadda kada mace ta bi mijinta akan barin wani abu daga bin Allah wato barin wani abu daga bin Allah haka nan kai ya bi ya'ya littaka suna cikin yin kasala daga duk wata aikin bi kanar da take ba da haƙoƙin Allah abin gabatarwa ne ala kulli haƙƙin bisa kowane haƙƙi ba a ce shi ɗa bai da haƙƙi akan uba ba ba a ce mace ba ta da haƙƙi akan mijinta ba amma dai in ga haƙƙin Allah ga haƙƙin mutum me abin gabatarwa a sa gabatar da haƙoƙin Allah wa in ta abu idan kuka yafe idan a kuka yafe anhum daga gare su fi tasbidin iyaku a cikin inda suke sa muku kasala an zalika daga ayyuka na alheri an zalika alheri a daga wannan alherin mullina bi mashaqqat firaqikum alai suna kawo dalilin cewa rabuwa da kuna wahal da su haka din yana damun su ai ta turko iqabahum kuka bayyi musu azaba bi tarkil infaqi alaihim ta farka ku ce ba za ku ci da su ba wa zalika wani abin yadda ya faru annahu lamarin da sha'anin man tahallafa an hijratu wal jihadi wanda ya ki zuwa ya jinkirin yin hijira da yaƙi saboda cewa iyalinsa da 'ya'yansa sun hana shi hakika ya faɗa bayan wannan far'a gaira humina sahabati kasaba kahulil hayr sai ya ga waninsa daga sabai ya riga shi aikata alheri yayi nadama ya yi niyyar cewa sai ya wa iyalin nan nasa azaba da 'ya'yan nan nasa ta fuskar barin ciyarwa gare su sai Allah ya saukar da wa'in ta'afu in kuka yafe musu wata sabahu kuka yi musu rangwame wata gafiro kuka yafe musu ka gafarta musu abinda suna lagafin rai to ku sani Allah mai yawan gafara ne mai jin kai kada dan dan yayi laifi ka ce kuma za ka ɗau mataki a kansa na hana shi abinci domin ta yi ɓannar da za ta sake samu faruwa daga haka daga hana shi abincin ɗin da kai da sunan kai masa ladabi ya zama ɓanna ce babba wadda ma ba ta kasa gyaruwa ta yi ta kasa gyaruwa ta zama ta faru kenan kuma abu ta haɓaka da haka haka nan ita ma macen da ka hana abinci ta yi haka iya haddasa wata ɓanna da za ta faru daga janibinta kuma ya zama shi kenan an buɗe ba a san yadda za a rufe ba an buɗe ma hanyar ɓannar ba rufe ba to إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم حقيقة دوكيوكم وأولادكم دعائكم فتنة جربة تجريكم شاجلة عن أمور الله لا لكتكي يدوكي مكو hankali daga lamuran lahira ai ibtila ai jarraba ne wata ba gwaji ne min Allah daga Allah na kun gare ku Allah sai ya ba mutum dukiya ba don komai ba don ya gwada shi ya ga me zai da dukiya zai a gwada a ga me zai da dukiya haka nan Allah sai ya ba mutum ƴaƴa ba don komai ba don a gwada a ga me zai da ƴaƴa yanda Allah yake faɗa wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin qul inna rabbi yasuddu dhal min sha'a wa lakin asana salam wa ma amwalukum la auladukum inna na zurfa na farko dai da irin dukiyar da aka baka ko yayin da aka baka kakka ɗauka su ne za su matsar da kai kusa da Allah zarar dukiyar ko zarar ƴaƴan ba za su kai ka wajen Allah ba abinda zai kai ka wajen Allah shine a ce dukiyar da Allah ya baka ka sarrafa ta a inda Allah ya ce ka sarrafa haka nan ƴaƴan da Allah ya baka ya zamo ka sarrafa su ka tarbiyyar su yanda Allah ya faɗa Allah subhanahu wataala da ya faɗa cewa hatta wajen sallah ka fara umartar mutan gida su yi sallah kafin a ce kai ke sallah wa mura halaka bis salati sannan aka ce wasdabir alaiha la nas'aluka rizqa to hakika dukiyoyin ku da yayan ku jarraba ce gare ku babba mai dauke muku hankali daga lamuran lahira wallahu Allah subhanahu wata'ala inda wa ajrun azim lada mai girma ya tabbata nan gare shi fala ta futu kada ku yadda wannan ladan ya tsere muku kar ku ba shi kar ku ba wannan ladan dama ya tsere muku bishi gano ta fuskar mai da hankalinku bil amwal wal auladi ga dukiyoyi da yaya kai zamo mai da hankalinku ga haka ya jawo kun yi asarar wannan lada na wajen ubangiji ladan da yake mai girma فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون su jaraba ce gwaji ne daga Allah gare ku wahalar ma fi nufusukum Allah ya fi sanin abin da ke cikin zukatan Allah ya fi dan adam sanin abin da yake cikin zuciyar dan adam min kun fiye da ku lakin amma kuma abin da yasa Allah yake wannan dan ya bayyana a alim shahada man ya shiga ruhu zalika wanda wannan yake dauke masa hankali daga gaskiya wanda dukiya za ta ɗauke masa hankali daga abin da yake gaskiya ko 'ya'ya za su ɗauke masa hankali daga abin da yake gaskiya sai dukiyar ko yayin su zamo azaba babba gare shi daga wanda shi dukiyar ko yayin ba za su iya ɗauke masa hankali daga gaskiya ba sai dukiyar ko yayin su zamo nema ce babba a gare su an fara an gabatar da dukiya aka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna domin riga fitinar dukiya ta fi tsanani daga fitinar ɗaya gisatu salama ta muna hadin kisa salama ta muna hadin ta ishe mu a wajen ta nuna mana irin fitinar dukiya an nazili fihi qawluhu qawlu din shine fa'ilin nazili shi ko nazili na ati ne na sa'alabata sa'alabata din ko majruri ne ko da yake majruri ne da fata ko an nazili fihi qawluhu ta'ala wanda a cikin sa ne fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka من ومنهم من قال لا ليلتنا صالحا ليلتنا بفضله لنصدقن ولنكونن to al'aya karanta aya har ƙarshe hasan yace an hana min allati li tabiri fi qawli inna min azwaj ubangiji ya sanya min wadda take nuna bangaranci cewa wasu ne fa wani bangare ne a matan suke makiya gare ku amma akan samu mace ta zamo ba makiya ba ce ga mijinta ita ce mai dora shi a cikin akan lamarin Allah inda aka faɗa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya jika namijin da zai tashi da daddare yi sallah kuma ya zo ya tashi matarsa in ta ki tashi sai ya zuba mata ruwa a fuska ya zuba mata ya fesa mata ruwa a fuska sai ta tashi haka nan Allah ya ji kan mace matar da za ta tashi da daddare ta yi sallah kuma ta tashi mijinta in ya ki tashi ta zuba masa ruwa ta kwara masa ruwa a fuska kaga irin wannan namijin da zai sa matarsa ta tashi ya sallah da daddare ko matar da za ta sa mijinta ya tashi ya sallah da daddare ai ita ba fitina ba wannan ba fitina ba ne ga wannan ba dukkaninsu ne suke makiya ba bari wasu ne a cikinsu suke makiya walam yudkhilaha bai shigar da min ba a cikin faɗinsa ina ma amwalukum wa auladukum fitina domin su ba sa wafinta daga fitina in ba sa fitina daga ta da hankali da cewa zuciya gaba ɗaya ta koma ba abinda take tunani sai a dukiyar wanda ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala bai koma bai waiwaya ba ga dukiyarsa ko 'ya'yansa ya tsaye ƙoƙari ga kansa ya zamo ya bi to wannan hakika ya rabauta amma wanda ya mai da hankalinsa da dukiya da 'ya'ya wata ta nabi ma ya zamo ya fitinu da su to wannan ya halaka wannan shi ya halaka to waɗanda ma ban kowa na rukun fitina shagila to amma da lahira mai ɗauke ku hankali daga lamuran lahira wallahu inda wa ajrun azalla lada mai girma ya tabbata gare shi kafu yadda wannan ladan ya tsere muku ta fuskar mai da hankalinku ga dukiyarku ko ƴaƴanku fattaqullaha fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun fattaqullaha ku ji tsoron Allah mastata'tum iyaka iyawarku ku ji tsoron Allah iyaka iyawarku na sato an ce ita wannan aya ta shafe ni kaule ta kula haka tukati ga faɗin wani ya ta kula haka tukati na can na suratu ali imran wa haqqu taqawahu fi ma saha min asari wa an yudana hadisun nafsi wal fikr haka jalaluddin suyudi yake faɗa a itqan ko da yake lissafa ayoyin da ya tabbata cewa su ne mansuhai wanda ya ce gaba ɗaya guda 20 ne da wa haka ta harira ayin lalazira laha 20 harara har huzzaku wa nuzaru to ma shi ya sa wannan ta shafe waccan ai wa ma'ana ha abinda ake nufi da wannan ayu da a ba Allah fala ya kusa ya zamo ba a saba masa ba kada inda aka saba masa a ko ina a ba Allah wa in yuskara ta ambatan Allah bai zama ba inda aka mance da shi a gode masa ba inda aka mutunce masa wannan ne sa yayin da wannan aya ta sauka sai sabai suka ce wa ya san matsayin Allah ballantana a ce fayatta yahu ya ki ya ji tsoronsa haka fukati yadda ya cancanta a ji tsoronsa fayatta yahu jawabin manya arifu man din ko istifani ne shi yasa fata zo jawabin istifhami an ta goya ba an ta lissafci fi'ilin murari na'am to kamar na halana min shufa'a fa yashfa'u lana wa waraka ba'aruhum nafsahum a wasu a cikin sahabbai suka kuntata wa kansu a wajen ibada har kafafunsa suka kumbura saboda dadewa da tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe musu sai aya ta sauka fata Allah wa sallallahu ku ji tsoron Allah iyaka ikonku ba a ce ku ji tsoron Allah fiye da ikonku ba a iyaka ikonku abin da mai tafsirin ya faɗa da laludinin mahalli ɗaya ne daga cikin zantuka guda biyu wasu suka ce a a ba ta shafe komai ba ne san za ta ba ta shafe komai ba bari mu bayyana tallaha bari ta bayyana ta ne ayat da ta zarce ta uwa haka fukati ta zo mujmala ce ayar fattakullah masu ɗafin ta yi tafsirin abin da ya zo a wato a waccan aya istida'ata sai dai ikon na bambanta da bambantar mutane abin da wani zai iya wani ba zai iya ba wani misalin sai ya shiga ruwa na sanyi ya iyo ya iyo yadda yake so ya fito lafiya amma wani ruwa ko sanyi ya fara in yi alwala da shi to an shiga uku yanzu wannan ai ba matsayin su ɗaya ba ko wani zai iya sallah a tsaye wani dole sai dai a zaune wani sai a kwance yayan shi yasa yake matsayin sun bambanta ba kullum amma dai abin da ake nema kowa a cikin bayan Allah ya ba da iyaka iyawarsa da ikonsa a wajen bugun tabaraka ta'ala a irin nan ne fa masu tserere ne ya yake wajibi su dawo su yi tserere ne aka yi rigaye don a ga an ɗau wani abu a sa matsayi ko ga wajen da ya kamata duk mai hankali a yi rige da shi ya zama ya tabbatar shi ya wato ya samu shi ma ya samu ikon a cikin mutane ba ɗaya ba ne gaba ɗaya to kallafawar da wannan ayin ne ba da ayat da suke cewa ya aljina mulka kullaha a ƙasƙaci wa la tamutunna illa wa antum muslimun daidai mun ce mansuhiya ce ko ko muhkama ce ko an ce an shafe ta din to ita dai wannan ayar a wato ita ce ta ta fito da abu ko kuma aka ce a da ita ma wancan da kuma aka bukaci aya ce wadda take muhkama to a fata kula kun tsoron Allah mastadafu iyaka ikon wasu ma'u ma'umirtum bihi ku ji duk wani abu da za a umarce ku da shi sama a kaburi irin ji na karɓa ku ji ku ce kun karɓa ba ku ji ku ce sami ina wa a sai na ba a min ji amma mun saba kada ku yi haka wa a ke ku biyayya ga abin da duk aka umarce ku biyayya a ciki wani an fi ku ciyar fidda a cikin bin Allah ku ciyar a gaba da bin Allah in kun yi haka hairar li'amsu li'amsu zai zama haka ɗin shi ya fi muku abaru ya kun muƙaddaratan jawabul amri shi hairar din labarin ya kunni wanda za a kaddara ta kafin ya hairar da an fuskun din wanda shi ne kuma jawabin umarni wato fata ula masu datun wasu ma'u wa a ɗi'u wa an duku ma'ana in ta katun laha wasu mi'itun wa a datun wa an faƙatun to ya kun hairar lakum sai zama haka ɗin alheri ne gare ku wa man yi mashuwa nufsi wanda yake aka kare shi daga ƙoro a kansa ya zamo irin yadda zuciya take umartarsa da ya ƙoro to shi saba mata yake alherin yake yi domin ita zuciya mai tsanantawa ce a wannan bari mai tsanantawa ce a wannan bari matuƙar ɗan adam ya ce zai alheri to ta fara kawo masa dalilai cewa ya bar wannan alherin ma yau kayan alheri ka zo ka rasa ka zo ka kuma ne ba ka rike kayanka ko ya za ka ce sai ke bawa da magana ya rena shi dime in ba zai magana da kai ba kai ma ka rabu da shi shi dime da kai da shi a yafi wani shi yasa duk zuciya sai ta ci ƙorafawa a kan wani amma idan ya zama bawa duk irin wannan in zuciya ta nemi taimasa zai nuna mata cewa to ai ba ita ta yi shi ba ga allan da ya yi shi shi kuma allan ga yanda ya ce ya tsaya yi ya zama an kare shi daga ƙoran kansa ko la ya kamar masu wannan sifa su ne wanda za su samu babban rabo su ne wanda yake za su samu babban rabo إن تقرضوا الله قرضا سنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم in tukurullah in kuka ba Allah rance karan hasana ba a bashi kyakkyawa bi an ta sadaka shi ne kuka sadaka an ɗebe ɗari tare da cewa zuciyarku ta ji daɗi da sadakar da kuka yi a yura'ifu lakum Allah zai ninninka wannan abin da kwanciyar gare ku a wafa zai wa to fi qira'atin a wata qira'a yura'ifu bit tashdid yura'ifu lakum a bil wahidati guda daya zai ninka muku ashira gida goma ila sab'i mi'at har abin ma kai ya haura goma ya tafi ɗari bakwai wa aksara ko fiye da ɗari bakwai duk eh, ko fiye da ɗari bakwai wanda wannan yana daga baiwar Allah subhanahu wa ta'ala a yana daga baiwar Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗan adam musamman na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a waya ga fillakum Allah ya gafarta muku ma ya sha abin da ya nufi ya gafarta muku wallahu ubangi subhanahu wa ta'ala shakur mai yawan godiya ne Mu- a, mujazin al-qat yana ba da lada bisa cewa an bi shi halim mai haƙuri ne fil iqari alal musibati wajen azabar da yake a ga mus- a kan saukar alal ma'asiyati bisa saba masa a cikin azabar da yake bisa saba masa amma duk da haka halimu ubangiji mai haƙuri ne عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم abin da ya haƙuri yana jinkirtar da saukar da azaba ga masu saba masa zai ka ga ɗan adam ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba amma tare da haka Allah subhanahu wata'ala ya kyale shi bai gaggauta saukar masa da azaba ba Mm.
idan da a ce ana dakata mutane da sai an wayi gari duniya gaba ɗaya an rasa ne ولو يعرف الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة da ta Allah na riko mutane da irin abin da suke aikatawa to da bai riƙe ko da dabba ɗaya ba a bayan ƙasa da sai ya zamo a a shafe su gaba ɗaya ya zamo ba wanda ya rage to wanda da fulla ku zai gafarta ku ma sha wanda yake so a- abin da Allah ya nufi Allah zai gafarta muku abin da ya nufi zai gafarta muku إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Mm.
والله شكور وبنجي من يوم ودياني مجاز على الدعاء معناه أنا نفهم وبنجي من ينسى كياني على الدعاء بس بنسى إن دعاك حليم في قبل المعصية mai haƙuri ne a cikin saukar da azaba game da sa'a masu da sa'a masu ya zama bai saukar da komai ba to da ya ce in kukurun laha ƙarar hasana sammahu ƙarar ya ambaci wannan abin da za a bayar sadaka a matsayin kamar rance ne kamar bashi ne aka bayar ga Allah targiban fi sadaka dan kwadaitarwa a game da sadaka ai su ja'ala ha qarran lillah inda wani subhanahu wa ta'ala ya sanya sadaka kamar bashi ne aka ba Allah ma annal abda tare ko cewa shi bawa to ina ba tsoro nafsa kansa ya ba bashi kansa ya ba ya ba bashi ya annan nafa me yasa aka ce kansa ya ba domin amfanin zai komo ne a kansa in ahsantum ahsantum li anfusikum Mm.
tanazzulu min Allah ta'ala li ibadi wannan aya ta kunshi sauka daga matsayi daga wajen Allah ga bayansa inda Allah da kansa shine ya ba su dukiya ya umarci su ringa ciyarwa minhu daga dukiyar da ya ba su wasan ma in faƙon ya ambaci ciyarwa ta su ƙarar lahu bashi ne aka bayar ga Allah yana daga kyautatawar da Allah ya yi ma kai ɗan adam cewa Allah ya yi halitta amma kuma ya dangana ma shi ya kudin shi ya baka kudin amma kuma ka ɗauka ka ba da ci a wane ya wane ya baya to wannan magana ta haɗa da masu kudi da talakawa su wata masu kudi a bai banzartarwa ne da cewa su ba da rancen dangane da ba da dukiyarsu da kawunansu su ku almajirai an nema da gare su su ba da rancen a cikin ba da kawunansu shi yasa wannan gaba ɗaya sanarwa ne gare su ana sanar da su cewa duk abin da za su yi su ringa duban Allah komai za a yi da ihlasi eh, komai za a yi a yi da ihlasi shi dai gaba daya ba wanda aka ce ba sai ya bayar ba Mm.
wanda Allah ya hore masa zai ɗau kuɗin ya bayar ya ɗau wanda ba kuɗin to ya bada jikinsa ma'ana ya tsaya tsayin daka yi aiki na alheri sai ya zama wannan aikin na alheri a haƙƙin bacci da kuɗin ne yadda almajiran muhajirai suka zo da manzo sallallahu alaihi wasallam suna faɗa masa ya rasulullah zahaba alu dusur bil ujur ya rasulullah masu kuɗi sun ɗebe lada gaba ɗaya mu talakawa ba mu da komai saboda me an ce ai sallah za mu yi sallah za su yi sallah an ce a azumi za mu yi azumi za su yi azumi an ce a haji za mu yi haji za su yi haji amma su kuma Allah ya fifita su da wani abu shine ya sanya dukiya a hannunsu wadda ta fi ƙarfin bukatar su su shi yasa za su iya ɗauka su bayar shine wata sadaquna bi farli amwalihim suna yin sadaka da ragowar dukiyoyinsu to sai aka sanar da cewa a manzara sallar sallar ce ta ga abin da za bayan kowace sallar fi subhanan lahi talatin da uku walhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku ku cika la- daɗarin da la ilaha illallah in kun yi haka duk irin wani ƙoƙari da wani ya yi a wajen ciyarwa sai ya zama kuntar da shi amma daga baya kaga masu kudin sai sai wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa su wanda suke fukara a buhari su ma da mu suna faɗa eh, suna suna faɗa suna karantawa inda su fukara mu suke karantawa sai fukara su dawo wajen manzo ta ce ya rasulullahi aifa an yi ta tashi domin abin da ka faɗa mana mi su ma masu kudin sun ji labari kuma yin suke dan zala ce to ya za a zalika faru la yuti mai shi Allah.
wannan baiwa ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya nufa to a wato sai da zamo a yana da kyautata Allah da ya halitta kuma ya dangana ne aka ce wannan magana ta haɗa wanduwa da ta haɗa talakawa su masu kuɗi ana neman su ba da rance wa su ba su ba da rance ko a, su kuma talakawa ana neman su su taimaka su tsaya tsayin daka wajen koyarwa
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم alimul gaibi ubangiji subhanahu wataala shine masanin abin da yake ya faku wa shahadati da abin da yake a fili alhaqa wato al-aziz mabuwayi fi mulki a cikin sarautarsa al-hakim wani fi sulhi a cikin duk abin da yake to suratul سورة dalal الطلاق مدنية وحسنة عشرة آية wannan sura ce da ake kiranta suratul dalal ayoyinta a wani musafin sha uku ne a wani musafin kamar irin namu ayoyi goma sha biyu ne a wani musafin ma ayoyi goma sha ɗaya ne kawai
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث يحدث بعد ذلك أمرا to bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya wannan annabi almuradu huwa ummatu ana nufin da shi da al'ummarsa ba wai shi kadai ba a ashara bi zalika mufassir ya yi nuni da wannan ila anna fil kalami hasfal wawi ma'a ma adafat cewa a maganar an shafe wawi tare da abin da ta adabta yadda ibn malik yake faɗa a alfiya a walwawu qad tuzafu ma'a ko walfa'u walfa'u qad tuzafu ma ma adafat walwawu in la lafsa wa hayan faradat bi arfi amilin muzalin qad baqi ma'muruhu dab'an li wahmi nittuki cewa akan shafe a,